بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآكبة للمتقين ولا عودان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan safiya ta litinin yau takwas ga watan ramadan bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da sha takwas ga watan uku hijirar miladiya dubu biyu da ashirin da hudu ci gaba da karatu mana tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan masallaci mai albarka masallaci miyeti da ke na unguwar bolari a nan cikin garin gombe a fadar jihar gombe muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa wannan gari namu albarka har yanzu muna cikin suratu azariyat idan ba manta ba jiya mun tsaya ne a aya ta hamsin da ɗaya duk da muna cikin magana ne lokaci ya cin mana ina ga saboda alakan zance kuma insha Allah za mu kammala surar yau malam zai karanto daga aya ta 48 cikin wannan sura mai albarka suratul zariyat Allah ce wasu sama'a ba ne na habi aidin wa inda la musi'un bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون
ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wasama'a bane na habi aidin wasama'a ai wa bane na sama'a mun gina sama bi aidin wato da ƙarfi wa inna la musi'un lallai mu masu yalwatawa ne shi yasa a cikin suratu amma ko suratun naba'i Allah ya ce wa bane na fawqakum sab'an shidada ya ce wa bane na mun gina fauka kuma a samanku sai ce saba'an guda bakwai shida da masu tsananin ƙarfi kaga saman kenan sama ta ɗaya sama ta biyu har zuwa sama ta bakwai shi ne ma'anan wabbare na faukakun saba'an shida da mun gina masu ƙarfi guda bakwai a samanku shi ne wasa ma'a bane na ha sama mun gina ta bi aidin da tsananin ƙarfi wa inna la musi'un allah ce mu masu yalwatawa ne wal'arda farashnaha ƙasa kuma mun shimfiɗa ta don ta zamo abin amfani a gare ku a ciki za ku yi gine-gine a ciki za ku yi tafiye-tafiye a ciki za ku yi ta shuke-shuke da noma ku dinga tone-tone na albarkatun ƙasa da hanyoyi allah ya ce mun shimfiɗa ta ne lakum don amfaninku fa ni'imal mahidun allah ya ce madalla da masu shimfiɗawa shi yasa a wata aya allah yake cewa الذي جعل لكم الأرض فراشا وسماء بناء الذي جعل لكم الأرض فراشا الله شيني وندي يسني قصا تزمو شمفدا أغريكو وسماء بناء sama kuma Allah ya gina ta a samanku malamai suka ce idan ka kwatanta girman sama da girman wannan ƙasan da muke rayuwa a ciki ba wani abu bane face wani abu ɗan ƙanƙani kamar ka wurgar da kwandala ne a cikin daji ina fata an gane a kun san girman kwandala ko to idan ka wurga shi a daji me zai koma ko ganin shi ba za a yi ba shi yasa waɗanda suke tafiya zuwa duniyar mars da waɗansu duniyoyi masu zuwa space za su ce da kai idan suka yi nesa da wannan duniyan akwai tafiyan da in kai za ka hango duniyan nan wani abu ne ɗan ƙararrami kamar da muke hango tauraro yanzu kun ga taurari da muke ganin su ƙanana ɗin nan akwai tauraro guda ɗaya fi girman duniyan da muke ciki gaba ɗaya ina fata kun gane wannan duk bincike na ilimi ya tabbatar da shi tauraro guda ɗaya akwai wanda girman shi ya fi girman wannan duniyan da muke ciki amma muna ganin shi wani abu kaman kwayan gero dan karami yana haske saboda nisan da ke tsakaninmu da shi ne to haka wannan duniyar da muke ciki duk girman ta nan daga nan zuwa china daga nan zuwa amurka idan suka yi nesa da ita za ka ganta kaman kwandala yadda muke hango tauraro haka za su na hango wannan duniya wannan nuna maka girman kudura na ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yasa wani daga cikin malamai muhammad bin aminu shankiti allah mishi rahama yake cewa shi bai yadda ma ana zuwa wani duniyan wata ba ya ce ana dai zuwa wani wuri an gane ko kuma na ga kwanan nan wani profesa a nan a najeriya ba na so na kiran sunan shi a wani taro ya zo na ta defending wannan magana sai nake mamakin shi profesan ba shi malamin da ya maganan ba shi shankiti Allah mishi rahama ya yi maganan ne zalika mablaguhu min al-ilmi shi ba malami ne da yake da ilimin bincike na zamani ba shi malami ne na qur'ani da hadisi wanda duk duniya an sallama mishi duk sibin bas dinnan duk ɗaliban shi ne sannan kuma ka iya ta iya yiwuwar har ya rayuwar su bai zauna da masana suka mishi bayanin yadda abun yake ba ina fata an gane tamashi wanda ke profesa ne a nan a najeriya gashi malami addini kuma gashi dan boko amma yanzu na defending wannan magana shine abin mamaki ina fata an gane to shi yasa ya tabbata ana zuwa waɗansu duniyoyi wannan ko shakka babu idan ka ga mutum ya karyata abun ya karyata ne bisa jahilci kun fahimci wannan abin da kyau shi musulunci baya kore bincike na ilimi sai da in ya ci karo da zahirin nassin qur'ani ko hadisi in ka ce za ka kareta waɗannan binciken sai ka kareta harkar likitanci ma ko ba haka bane ba a yi sikanin a ce akwai ɗa namiji ko mace ɗan biyu ne ko ɗan ɗaya ko ba haka ba kawai sai ka ce ƙarya ne idan babu sha ƙur'ani ka ga mu jahilci kenan an fahimci wannan abin da kyau to shine dai Allah subhanahu wataala ya halicci sannan daga cikin hujjan da shi farfesan yake bayarwa har yake kawo hadisin Isra'i da Mi'raji wai ai da annabi ya tafi isra'ila da miraji da suka je sama ta da mala'ika jibrilu sai da jibrilu ya kwankwasa sai mala'iku suka tambaye shi za mu karanta wallahu alam ko za mu kai suratul najmi kafin mu gama azumi aka ce da mala'ika jibrilu wane ne a tare da kai sai ce muhammad sai aka ce an aika mishi ya zo ne yana da appointment ya ce yana da shi sannan aka bude suka wuce sai ce to ya za ku je ga mala'ika jibrilu fa da manzon Allah alaihi salatu wassalam ba a bari ya wuce ba sai da aka tambaya yana an ba shi izinin ya zo ne mala'ika ya ce kafin suka wuce to ya za a ce wani bature yanzu ya ji ya wuce ta wurin kaga wannan maganan jahilci ne wa ya ce masa wannan sama ake zuwa ina fata an gane duk tafiye-tafiyen da ake a duniya waɗannan wuraren da ake zuwa ba su ma yi kusa da wannan saman da muke hangowa ba kun fahimci wannan abin da kyau su kansu masu bincike sun ce ba wanda ya sai je kusa da wannan sama babu shi ina fata an gane dan adam ba wanda zai je shi yasa wani profesa yake cewa wani bature ingila da ake debate akan isra'i da mi'raji wasu suka ce karya ne ya annabi zai ce ya je sama wanda har yau binciken ilimi bai gano ta ya za a je wurin ba al'asulu ma ba za a iya zuwa ba kafin ka je narkewa za ka yi to sai ya ce shi ya yadda annabi ya je shi ba musulmi bane fa ya ce dan annabin ya ce Allah ne ya kai shi mu'jiza ina fata an gane bai ce ne shi ya kera wani abu ya tafi da shi ba ya ce inda ya ce ne ya kera wani na'ura ya dauke shi za mu ce ƙarya yake amma ce kawai mu'jiza ne da kofai ku ne ya tafi kun fahimci abin da kyau a takaice dai ana zuwa duniyoyi kala kala za a je a wuce gravity wanda mun yi maganan jiya ko inda duk abin da ka wurgar haka sai dai ya ta yawo ba zai faɗo ƙasa ba kaga bincike ne kai kuma ƙur'ani ya ishara zuwa ga wannan abu Allah ya sa mu dace was-sama'a banaynaha bi aidin wa inna lamusi'un Allah ce wal arda farashnaha ƙasa kuma mun shimfiɗa ta fa ni'mal mahiduna Allah ya wa kansa kirari yace madalla da masu shimfiɗawa subhanahu wa ta'ala huwa alladhi ja'ala lakum al arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi nushur Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce me ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون
wa min kulli shay'in dangane da dukkan komai khalaqna zawjayn mun halicce shi ainihin nau'i guda biyu mace da namiji la'allakum tadhakkarun dan ku yi tunani a wannan ne malamai suke cewa babu wani dan adam da aka halicce shi ba tare da aure ta hanyar mace da namiji ba sai mutane guda uku daga kansa ko ba za a sake yin wani ba har abada ina fata an gane tunda ko da abin nan da ake yanzu a bincike na ilimi da ake ɗaukan ƙwayan halitta ai ana haɗa na mace ne da namiji ko ba haka ba sannan ainihin rene shi har ya koma mutum kun dai san wannan abin da ake to a takaice mutane uku ne kaɗai aka halicce su ba ta hanyar mace da namiji ba guda biyu a haɗe a lokaci ɗaya na farkon shine wanda ba shi da ko ɗaya shine annabi adam ba uwa ba uba an gane ko haka allah halicce shi allah ne kawai ya kera shi a tsawon waɗansu kwanaki ya gama halittar shi kuma ya hura mishi rai allah ya busa masa rai ya zama mutum sannan sai ya halicci hawa'u ita kuma da uba annabi adam shine mahaifinta saboda an ciri kashin haƙarƙarinsa ne guda da aka halicce ta da shi da wannan ne malamai suka ce ta ya zama ubanta kenan an gane ko saboda daga jikin shi aka cira aka halicce ta kun gane ma'anan magana haƙarƙarin shi aka cira aka halicci na na hawa'u da shi shi yasa annabi faɗa cikin hadisi ingantacce ya ce tun daga kan na hawawu har tashin duniya haka halittan kowace mace irin halitta ne na haƙarƙari haƙarƙari kuma a lankwashe yake shi yasa su ma suke a murɗe ina fata an gane ku yi haƙuri iyayenmu haka annabi ya bada labari to in aka samu namiji ma murɗaɗɗe sai ga shi kenan komai ya rikici an gane ko shi yasa aka ce wani mutum ne wai ya fita ya buge-buge ya je kun san halin da ake ciki ya je so shinkafa da kayan miya da wane ne da man gyada ya kawo to sai ya samu matan a murɗe sai ta ce mishi ta fata cin man gyada ya je ya so manja ya ce ko ta ce ya ce to shi kenan sai ya fita yana fita sai ya tasha sai ya hau motan fatakwal ya ma bar garin gaba ɗaya ya kashe wayan shi ya canja layi kaga an samu wanda ya fita murɗewa ko wala alƙali ne ba da labarin nan ya ce da ya tafi port harcourt sai da shekara guda ba wanda ya sai inda yake ya sai sabon layi ya kira mahaifiyarsa karki gaya wa kowa babu kuma ta yi shiru ta ce mai ta addu'a dai ba san inda yake ba aka ce da ya tashi dawowa sai ya dawo mata da jarkan manja shi ne tsaraban da ya kawo washe gari da safe zai fita ya ce mata yau ko ne babu a gidan ta ce komai akwai wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn dangane da dukkan komai annabi ce mu halice shi ne zawjayn mace da namiji la'allakum tadhakkarun dan ku yi tunani ku girmama Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine hikimar yin haka in ji manzan Allah in ji Allah subhanahu wa ta'ala la'allakun tazakkarun sai Allah ya ce mi
ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إن لكم منه نذير مبين
Allah ya ce fafirru ilallah ai ku ruga a guje ku yi ru- wurin Allah subhanahu wata'ala kamar kai na abu ya biyo ka abun tsoro ka ruga a guje dan zuwa mafaka ko ko zuwa wurin tsira to haka Allah yake su duk mai imani yayi duk halin da ka shiga ka ruga a guje zuwa wurin Allah shi zaka kira a duk halin da ka tsinci kanka na damuwa sannan kuma fafirru ilallah ku ruga wurin Allah dan neman kubuta daga azaban jahannama don neman kubuta daga azabar wuta shi yasa sahabban annabi alai- a- alaihim ridwanullah Allah ya kara musu yarda a lokacin da ake cikin tashin hankali ake cikin damuwa a yakin Uhud aka zo aka ce da su ai kafiran nan fa sun taru suna da yawa ga makamai sun fi ku karfi Allah ce fa zadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil suka dinga furta kalmar hasbunallah wa ni'mal wakil duk wani abin da ya baka tsoro ko duk wani abin da kake jin tsoro ka dinga yawan karanta hasbunallah wa ni'mal wakil kisa ko jarrabawa zaka shiga ko zaki shiga a dinga yawan karanta hasbunallah wa ni'mal wakil kana drabin ka hango rassarti za su zalunce ka ka dinga hasbunallah wa ni'mal wakil dan galibin su azzalumai ne su tare mutum su tambayi har abin da bai shafe su ba su tambaye ka takardun mota driver's license da wane ne motan ka akwai safaya taya akwai kawo mu gani a bude akwai fire extinguisher sun dinga ma tambaya har sai sun same ka da laifi idan kana da komai a cikin duk abin da ake bukata su ce to a cikin mota akwai paracetamol saboda in case ko kanka na ciwo ko wani wanda ke tare da kai in ka ce akwai to akwai fulajin wallahi duk suna wannan tambaya in ba fulajin ma ka yi laifi duk wannan zalunci ne kawai ina fata an gane shi yasa wani tsoho a tsohon mashin ne shi irin mai hayaki din nan ya taho sai biyo wanwe ya biyo hannun da ba nashi ba rasafti suka tare shi baba ka sake hannun ka biyo hannun da ba naka ba ka biyo wanwe ya ce ɗana ƙasar ma a wanwe take tafiya ce ita kanta najeriya ma ba daidai take tafiya ba alayi halin da halin da ake ciki a ƙasar nan ababen da rasafti suke lalle su ji tsoron allah suna zaluntar mutane kwarai da gaske suka tare mala albani a kano mala albani a hanyar kano mala albani namu na gombe suka tare shi kawo ka za a kawo kawo ka za a kawo suka karshe yake suka dinga zaga motar nashi suka ce tayar motar nan bata da kyau saboda ana jin tsoron za ka iya hatsari kuma za ka iya mutuwa ya ce in na mutu ina ruwan ku suka ce ai gwamnati tana son ka gwamnati ba ta son ka ka mutu ya ce in ba ta son na mutu su gyara mana hanyoyi mana alhaji halin da ya ce wallah sai da ya ba su kuɗi sannan suka rabu da shi to alayi halin ire-iren waɗannan abubuwan zalunci ne kuma wallahi tallahi Allah sai ya tambaye su haka wasu daga cikin 'yan sandan mu su ma aikin su kenan Allah ya kiyaye Allah subhanahu wataala ya ce fafirru ilallah ku gudu zuwa wurin Allah inni lakum minhu nadhirun mubin inni lakum nadhirun lallai ni mai gargadi ne lakum a gare ku mubinu mai bayyana gargadi minhu daga wurin Allah subhanahu wataala wala taj'alu ma'a Allah ilahan akhar Allah ya ce kar ku sanya wa Allah kishiya a wurin bauta wani abin bauta daban wanda ba Allah ba inni lakum minhu nadhirun mubin lalle ni a gare ku mai gargadi ne mai bayyana gargadi minhu daga wurin Allah subhanahu wata'ala duk ibada da mutum zai yi ya yi kokari ya zamo Allah shine ainihin a babban abin da zai fara bautawa shi yasa mutane suka kasu kashi kashi a wannan duniya akwai masu bautan Allah akwai masu bautan kaburbura akwai masu bautan annabi isa akwai masu bautan shanu in ka je indiya yin hindu su shanu ne allansu ka ga yadda ake girmama shanu yasa haramun ne ma a yanka shanu wani ba indiya dan addinin bautan shanu ya zo kano sai aka biyo da shi ta abbatuwa wurin abin nan kwata mayanka ya ga yadda ake daga shanu sama a buga shi da ƙasa a sa wuka a yanka kawai sai faɗi su ma an yanka allan shi kaga wannan ba karamin dabbanci ba ne ba ina fata an gane masu bautan bishiyoyi akwai masu bautan macizai ma idan ka je ka benin republic wanda ake ce kotono akwai wani gari sunan garin wida bautan macizai ake a wannan gari so ko macizai ne allah ka ga mutum ya durkusa gaban maciji yana kuka ya maciji taimaka min allah sauwaƙe wallahi za ka ga abubuwa kala-kala in kana yawa a duniya ka ga wani abin da ake bauta ma ka rasa to yanzu a koma saboda biri a indiya biri su kuma suke bauta ga biri kuma ɗan rainin hankali ya iya samun mulki a kawo masa kujera ya zauna yana da kafa ana ɓare aiba ana bashi wani shine allansu allah sauwaƙe to duk ire-iren waɗannan abubuwan kai sai ka gode wa Allah da ya baka musulunci akwai wanda kuma shi dukiya yake bautawa shi sa annabi ce ta isa abdul dinar bawan dinari bawan dala bawan naira ta isa ya taɓe ya yi hasara ya lalace annabi ce ta isa abdul dirhami bawan kuɗi dirhami shi ma ya lalace wa ta isa abdul khamisa haka bawan riga shi ma ya lalace annabi dinga lissafawa a daga ce duk abin da za ka fifita shi fiye da Allah ka so abu fiye da son Allah ya zama kana bauta mishi shi yasa akwai shirkul mahabba shirka ma ta soyayya ya zama kana son wani abu fiye da son Allah ya zama kana shirka da wannan abun kenan gida ne mota ne mace ce ko menene kuɗi ne duk abin da kake kaunan shi fiye da kaunar Allah ya zama kana bauta wannan abun kenan ya zama duk abin da kake so son da kake mishi bai kai son da kake wa Allah ba wannan zai sa ba za ka saba wa Allah saboda shi ba kun fahimci wannan abin da kyau duk yadda za a yi wata ta zo za ta musulunta matar aure ce kuma mijinta ya ce ba zai musulunta ba aka ce to yanzu ke in fa kika musulunta babu aure tsakanin ku ta ce to na fasa an gane ku Allah sauwaƙe to amma malamai suka ce a wannan lokacin sai a rabu da ita a ce ki musulunta ku ci gaba da zama har Allah sa ta fahimci musuluncin za ta rabu da shi ko kuma ta rinjayarsa shi ya musulunta wannan shi a fiƙihun musulunci abin da ake kenan amma ka samu ƙananan ustazan da ba su da fiƙihu sai ce to musuluncin ba zai yiwu ba domin zaman da za su yi iyaka ka ce zaman dadiro ake ko ba haka ba musulmi ba su da dadiro kuma ga suna a sahun gaba a masallatai ina fata an gane to ya halatta a barta ta musulunta ta ci gaba da zama da shi har a ta karantar da ita musulunci ya yi karfi a zuciyanta da kanta za ta ce ko ka musulunta ko ba ni ba kai idan shi yana bala'in son ta zai musulunta in baya so kuma za su rabu to da a barta a cikin shirka gwanda a bari tana zaman dajiro ina fata an gane wannan shine abin da yake a fiqhun musulunci Allah ya ce wala taj'alu ma Allah ilahan akhar inni lakum minhu nadhirun mubin sai Allah ya ce min كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون
Allah ce kazalika kamar haka ne kazalika nan khabarun ne li mubtada'in mahdhufin taqdiruhu wal amru kazalika haka al'amarin yake ma atal ladina min qablihim min rasulin babu wani annabi da yazo min qablihim kafin su waɗannan kafiran makka a lokacin da annabi ke magana da su babu wani annabi da yazo wa al'ummomin da suka gabata illa qalu sahirun face sun ce da wannan annabi matsafi ne aw majnun ko kuma mahaukaci ne ina fata an gane wasu malamai suka ce au din nan ta zo ne bi ma'ana wa saboda au a larabci tana zuwa da ma'anan wa da Allah ce fala tutiminhum atiman aw kafuran asalin zancen wa kafuran ne thumma qasar qulubukum min ba'di zalik fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa ma'anan shi wa ashaddu qaswa ke sa au takan zo da ma'anan wa haka wa takan zo da ma'anan au wasu daga cikin haruffa ya nubu ba'dhum ba'dha sashin wani na wakiltan sashi to anan da Allah ya ce babu wani annabi da ya zo wasu kafiran da suka gabata babu wani manzo da Allah ya turo musu illa face kalu sun ce sahirun aw majnun matsafi ne mahaukaci ne za su kira shi da matsafi idan yayi wani abun mamaki da suka gani na mu'jiza da Allah ya bashi majnun su ce masa mahaukaci dan ya ce gumakan su ƙarya ne to ƙaryata gumakan suna ganin ka zama mahaukaci kenan ko kuma ka ce Allah kaɗai za a bautawa su ce a ja'ala al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab yanzu duk gumakan mun nan ka ce ba alloli bane ba sai wani Allah guda ɗaya ba san inda yake ba sun ce wannan abun mamaki ne to shine Allah yake cewa za su kira annabi da mahaukaci za su kira shi da ainihin matsafi to Allah sai ya ce a tawasau bihi ku kalli yadda lafazin yake an ce duk wani annabin da ya zo abinda kafirai ke ce masa ko matsafi ko mahaukaci ko su kira shi da duka biyu sai Allah ce to a tawasau bihi shi sun yi wa junansu wasiya ne da wannan kalmar a tawasau bihi saboda ba zamani ɗaya suka yi ba me yasa duk maganar nasu game da annabawa kuma iri ɗaya shi a tawasau bihi sun yi wa junansu wasiya ne da wannan kalmar Allah ce bal bari ma da al-idraf ibtali kenan ba haka bane ba hum qaumun tagun kawai su mutane ne masu ƙetare iyaka mutane ne da suka kangare wa Allah sai zanto zukatansu ya zamo iri ɗaya duk da zamaninsu ba ɗaya ba garurukansu ma ba ɗaya ba ke sa Allah ce waƙalar lazina la ya alamuna laula yi kallimin Allah auta ce na aya ka zalika ƙalar lazina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum Allah ce zukatansu duk iri ɗaya ne saboda kafirci shine Allah ya ce balhun qawmun tagun lalle su mutane da suka ƙetare iyaka sai Allah ya ce ne Allah ce fatawalla anhum ya kai manzan Allah fatawalla anhu ka kau da kai gabarinsu ka kyale su kar ka shiga kunci da damuwa kawai don su ki karɓar saƙon da ka zo da shi in sun ce ƙur'ani ƙarya ne musulunci ƙarya ne kai ma matsafi ne ko mahaukaci ne fatawalla anhum ka kau da kai kai kamar ma baka ji ba haka Allah gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fama anta bi malum kai ba abun zargi bane ba a wurin Allah subhanahu wataala dan ka kau da kai ka ƙi kula kafurai kai ba abin zargi ba ne allah ce wa zakir daidai kawai kai wa'azi ka yi gargaɗi ka tunatar fa inna zikira tabbas tunatarwa tanfa'ul mu'minin tana amfanan mummune ne kadai babu mai ɗaukan tunatarwa babu mai ɗaukan wa'azi sai mai imani shi yasa allah ce wallazina idza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhilu alaiha summan wa umyana allah na magana game da bayin shi na gari yace na daga cikin siffofin su in aka musu wa'azi aka tunatar da su da ayoyin ubangiji ba sa komi cewa ba sa makancewa suna sauraron wa'azi suna kuma ɗaukan izina a duk lokacin da aka musu nasiha shi sa na daga cikin siffofin masu imani wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan in an karanta musu ayoyin Allah yana ƙara musu imani duk lokacin da nasiha da wa'azi da gargaɗi baya tasiri a cikin zuciyanka to ka tuhumi imaninka a wannan lokaci ya zanto zuciyarka tana daukan nasiha tana daukan wa'azi amma a ja aya a ja hadisi a yi maganan wuta a yi maganan aljanna ka ji baka ji komai ba to ka saka alaman tambaya game da imaninka imaninka na bukatan sabis yana bukatan garan bawul yana bukatan ka shafa masa a ɗarar bakur ina fata an gane a takace dai imanin bashi da lafiya sai Allah ya ce mi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa ban halarci mutum da aljandan komai ba illa liya'budun sai dan su bauta mini wannan ita ce hikimar halittar mu gaba ɗaya a duniya da mutane da aljanu su ne wanda a cikin duniyar na Allah ya ɗora su bauta mishi dabbobi Allah bai ce su bauta mishi ba bautan da Allah ɗora musu bautan suna yin ta shine in ma dabbobi ne na halal a kama su a yanka a ci babu ran da suke zanga-zanga ko ba haka ba ko kun taɓa jin shanu suna zanga-zanga don mai ɗan adam ke yanka mu ko kun taɓa ji kaji suna zanga-zanga sun fito kan titi suna jerin gwano cewar a daina yanka su ba taɓa yi ba to shine bautan sun sallama wa Allah kenan sannan da jakuna da raƙuma da dokuna da ake hawa ko a ɗora musu kaya babu ran da suka yi tawaye an gane ko suka ce a daina ɗora musu kaya to abin da Allah ɗora musu zo suna yi ina fata an gane to kada ya zama dabba ma ya fika hankali shi yasa Allah ya ce dangane da waɗanda ba sa ɗaukan wa'azi masu kafircewa Allah sai ce lahum qulubun la yafqahuna biha Allah ce lahum qulubun suna da zukata amma kash la yafqahuna biha ba sa fahimta da wannan zukata walahum a'yunun suna da ainihin idanu amma ba sa gani da wannan idon da Allah ba su Allah ce lahum azanu suna da kunnuwa la yasma'una biha ba sa jin gaskiya da wannan kunnuwa Allah sai ce ulaika kal an'ami ai waɗannan kaman dabbobi suke balhum azal Allah ce kai sun mafi dabbobi bata to Allah siffanta ka da dabba kuma ya ce ka mafi dabba bata ai karshen tabewa kenan sannan malamai suka ce wani abin mamaki a wannan ayan Allah sai ce ulaika kal an'ami kaman dabbobi suke al an'am dabbobi ne guda hudu ina fata an gane ba duk dabbobi Allah ke nufi ba dabbobi ne guda hudu sune al an'am shine raƙumi da taguwa kala ɗaya kenan mace da namiji ina fata an gane sannan da sa da saniya da rago da tinkiya taure da akuya ka ce guda takwas amma siffofi ne guda hudu to waɗannan takwas ɗin su ake kira al'an'am to me yasa Allah da ya tashi siffanta waɗanda suka kauce wa tafarkin gaskiya da waɗannan dabbobin bai siffanta su da wasu dabbobin ba kun san hikimar da ke ciki malamai suka ce domin waɗannan dabbobin guda hudu su ne za ka gansu a tare ka kamo ɗayansu ka yanka ko su yi tsuru-tsuru suna kallo kun gane wannan abin da kyau amma in na jeji ne duk watsa za su yi su gudu to su sun fi waɗancan rashin hankali da rashin wayo ban gane ko kun gane maganan ba za ka ga ana yanka har su zo suna kallo ko da ran sallah sai ga in ba su za a yanka ba ba ruwansu ana yanka ana fiɗa maka ga suna kallo in a cikin gida ne amma idan dabban jeji ne duk inda ka kama ɗayansu za su tarwatse kowa za ta kama gabanta an gane ko shi yasa Allah ya siffanta waɗanda suka kauce wa tafarkin gaskiya da dabbobin gida waɗannan guda takwas ɗin Allah sai ce balhum adal kai ai gwandama waɗannan dabbobin sun mafi su ɓata wulaka humul gafilun Allah ce waɗannan su ne gafalallu Allah sauwake to Allah ce ma khalaqtul jinna wal insa ban halicci aljanda mutum ba dan komai illa li ya'budun kadai fa sai dan su bauta mini kisa dan adam rayuwar shi gaba ɗaya ibada ne duk abin da zaka yi zai zama ibada kuma ka samu lada hatta bacci hatta cin abinci rayuwar dan adam gaba ɗayan shi ibada ne magana ibada ne kallo ibada ne tafiya ibada ne ba abin da rayuwar ɗan adam ba ibada ba zuwa makaranta zuwa kasuwa zuwa ofis komai na ɗan adam ibada ne sana'a kike a cikin gida shi ma ibada ne babu wani abin da ba ibada ba kana iya kyakkyawan niyya kuma Allah ya baka lada an fahimci wani abin da kyau to malamai suka ce menene ma'anan ibada al-imam ibn taymiyyah rahmatullahi alayhi ke cewa ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mal adh-dhahirati wal batina ta'rifi ko definition na ibada shine suna ne gamamme ya shafi duk abin da Allah yake so kuma yarda da shi duk abin da Allah na son wannan abun kuma ya yarda da wannan abun to wannan abun sunan shi ibada magana ne da harshe ko kuma aiki ne da gabbai na zuci ko kuma na zahiri abin da zaka kudubce a zuciyanka ibada ne abin da zaka furta ko ka aikata a bayyane shi ma ibada ne waɗannan shine definition na ibada mafi kyau da aka yi a musulunci to shi yasa sallah kaga ibada ce sadaka da azumi da hajji kyakkyawan magana duk abin da za ka yi Allah na son wannan abin sunan wannan abin ibada kuma za ka samu lada shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin ayoyi daban-daban ya ce ƙul a ghairar lahi attakhidhu waliyan fatir samawati wal ard shin wani Allah zan rika a matsayin majibincin al'amari na wanda ba Allah ba wanda Allah shine mahalicin sammai da kasai wa huwa yut'imu shi yake ciyarwa wala yut'am shi ba a ciyar da shi wato Allah da ya halicce ka kadai ya isa ya sa kai abin da shi yake so halittan da ya ma kadai nawa ka biya Allah baka gani ya baka ji ya baka kafan da kake tafiya ya baka hannu da kake daukan abubuwa da shi ya baka ilimi ya baka ni'imomi kala-kala iskan da kake shaka da hasken rana da duhun dare da bacci da kake ka farka duk wannan wa yake sarrafa su Allah to nawa ka biya shi babu to akan wannan kadai ya kamata ka bi abin da yake so ka bar abin da baya so Allah ya ce ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun ban halarci aljanna mutum don komai ba sai don su bauta mini akwai abin da ibnu kathir ya kawo cikin tafsirin shi haka nan ibnu qayyim al-jawziya ya kawo cikin al-jawabul kafi liman sala anid dawa'i shafi haka ibn taymiya a cikin majmu'ul fatawa asar ne da suka ruwaito daga ka'abul ahbar wanda babban sahabi ne wanda bai hude kuma shi ka'abul ahbar ya musulunta bayan annabi ya rasu ina fata an gane bai musulunta sun yi zamani ɗaya da annabi amma bai musulunta lokacin da annabi yake raye ba wasu malamai sun ce ya taso ya taho madina don ya musulunta yana zuwa madina aka ce annabi ya rasu an gane ko to duk wanda yake koda ka yi zamani da annabi ko ka taba ganin shi in dai sai da ya rasu ka musulunta ba sunan ka sahabi ba an gane ko daga cikin sharaɗin zama sahabi ka rayu da annabi ya zamto ka haɗu da shi kuma ka musulunta a zamanin shi ya zama lokacin da ka gan shi ka gan shi ne kana musulmi amma in ka taba ganin shi baka musulunci sai bayan ya rasu sannan ka musulunta ba sunan ka baka cikin sahabbai to shi ka'abu ahbar ana samun ruwaya a gunshi da yawa wanda ya karanta ne wasu a cikin attaura to wasu daga cikin malaman musulunci suna ruwaitowa yace ubangiji ya ce ibnu adam ya kai dan adam khalaqtuka lil ibada fala tal'ab na halicce ka ne dan ka bauta min dan haka karka yi wasa wasa ba naka bane ba, ne ba. ina fata an gane babu laifi a yi nishadi a yi wasu abubuwa amma kare mantar da mutum kuma hikimar halittar shi ina fata an gane akwai wanda saboda tsabar imani ko dariya ba sa yi wannan hauka sunan shi ba imani ba dan annabi yana dariya sahabbai suka ce annabi kan yi dariya har mu ga hakwaran shi hatta badar an ya buhu ina fata an gane annabi kuma yakan yi raha da sahabbai ina fata an gane sahabbai suka yi abin raha su ba da shi wata ran ana cin dabino sai aka a zuba dabino haka sai aka kewaye aka zauna kowa na ci to idan ka bara dabino akwai kwallo a ciki shi ne ka ajiye shi a gabanka ko ba haka ba haka ma ana cin gyada ne in ba an ware inda za a zuba ba sai wani sahabi shi in ya bare nashi sai ya saka kwallon a gaban annabi alaihi salatu wassalam sai da aka yi nisa ana ci sai sahabin ya ce wafi kowa cin dabino a cikinmu sai aka yi shiru ya ce wanda kwallo ya fi yawa a gaban shi shi ya fi kowa ci da yawa haka waye kenan saboda lokacin da ka ajiye ɗaya to gaba annabi guda biyu ne da nashi da na wancan sahabin sai aka ce eh fa haka ne annabi ce a ai wanda ya fi kowa ce shine mai cinyewa har da kwallo gaban shi ba komai kaga wannan ba raha bane ba to haka annabi yake zama da sahabbai yakan ba su dariya kamar yadda ya da wata tsohuwa ta zo ta ce annabi kamin addu'a na shiga aljanna ya ce aljanna ai banda tsofi ai eh tsohuwa ba za ta shiga aljanna ba hankalinta ya tashi ta je wurin nana aisha nana aisha ta ce ai wasa yake miki ai yana nufin ba za ki shiga da wannan siffan ba Allah ce inna an sha'ana hunna in sha'an fa ja'alna hunna abakara urban atraba sai an canja ki an mai da ke yar shekara talatin ina fata an gane son kowa kin wanda ya rasa to ire-iren waɗannan abubuwa annabi yakan yi da sahabbai na raha da kuma abin dariya lokacin da wani zai ce da annabi azumin shi ya kare a cikin ramadan ya afka wa iyalin shi annabi ce an shiga uku annabi ya ce to abin da za a yi shine ka je kai ka fara azumi sittin ya ce guda ɗaya ma na kasa sai sittin kuma ya ce annabi a dai kawo wani hukunci amma azumin ramadan ma na kasa yanzu kai kana je a yi sittin ci ba zai yiwu ba ai wato yana son matan nashi da yawa shi ne sai annabi ce to ka je ka yanta baiwa ya ce wallahi bai da shi ya ce to ka je ka ciyar da mutane sittin ya ce bai ko kwano ɗaya babu a gidan shi kuma hukuncin guda uku ne babu na hudu azumi sittin yanta baiwa sai kuma ciyar da miskinai sittin mutumin ka hesa mu ya zauna ya ce to a dai sayan da za a yi da ni annabi shiru can ana cikin zama sai aka kawo sadakan dabino kwando guda ko kamar ka ce buhun dabino annabi ce yawwa to yanzu allah ya kawo mafita ka ɗau wannan ka je ka ciyar da miskinai ya ce ladun madina ba wanda ya fi ne bukatan wannan abu shi na fi kowa bukatan abincin nan sahabin da ke ba da labari ya ce annabi kyalkyale da dariya hatta badar an ya buhu har sai da haƙwaran shi duka suka bayyana saboda dariya ina fata an gane to akan yi nishaɗi amma kar ya mantar da mutum allah subhanahu wata'ala an gane ko kai da zama kwana ce sa'in ya saki kasa sallar isha ina fata an gane ko labari na ko ma wane ne duk waɗannan abubuwan kar su kautar da mutum ya bar kuma haƙƙin da Allah ɗora mishi kar kallon wannan abun ya sa a bar abinci ko ne ina fata an gane dan duk yana faruwa amma manta an ɗora girki saboda yayi daɗi yabna adam khalaqtuka lil ibada fala talab ya kai dan adam na halicce ka dan ibada kar kai wasa wa qasamtu laka rizqaka fala tata'ab arzikinka kuma na riga na yi kaso na baka shi tun kafin ka zo duniya kar ka wahalar da kanka wajen neman haramun ka nemi halal shi ne ma'anan shi ba waka zauna kar ka nema ba an gane ko sai ce fa in radita bima qasamtuhu lak arahta qalbaka wa badanak idan ka yarda da kason da nama kai imanin cewa rabon kwado baya hawa sama ka hutar da ranka ka hutar da gangan jikinka sai ya ce wa kuntu indi mahamuda kuma za ka zama abun yabo a wurina zai zama Allah yana son ka yana ƙaunar ka Allah ce wa illam tarda bima qasamtuhu lak in ko baka yadda da kason da na maka ba kace sai kayi kuɗi ta kowace hanya sai kayi tsafi sai kayi kisan kai sai kayi rashin mutunci sai kayi duk abin da zaka yi da ciwa-ciwa da damfara da babakere da handamalization duka duk sai kayi wannan abubuwan sai ya ce fawa izzati wa jalali ya ce na rantse da buwaya na allah fake rantsuwa na rantse da buwaya ta na rantse da ainihin girma na lausallitan na alaika duniya zan sallada maka duniya ya zama ba abin da ya dame ka sai duniya amma tarkudu fiha rakdal wuhushi fil bariya za ka yi ta guje-guje a ban ƙasa yadda ka san dabbobi suke guje-guje a cikin jeji kai baka huta ba zuciyarka bata huta ba lafiyanka bai huta ba sai ce kuma sun la yakunu laka fiha illa ma qasamtuhu laka kuma babu abin da zaka samu sai abin da dama na rubuta zaka same shi sai ce wa kuntu indi mazmuma kuma zaka zama abin zargi a wurina saboda neman duniya ka kasa sallah ka kasa ibada ka kasa sauke haƙƙin zumunta haƙƙin iyaye haƙƙin iyalai ka saba wa Allah ka yi ƙarya ka yi zalunci ka yi 419 ka yi komai kai dole he ka yi kuɗi to ba abin da za ka samu sai abin da dama Allah ya ƙaddara da ka yi haƙuri da ka same shi sannan wani hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam cikin ruwayin imamu tirmidhi wanda ibn muflih ya kawo shi a cikin adabu shar'iyya imam ahmad shakir da albani sun inganta wannan hadisi daga abu huraira allah kara mai sadaka ne ce manzo allah ce inna allah ta'ala ya qul hadisul qudusi allah madaukaki ya ce yabna adam ya kai dan adam tafarrak li ibadati amla'u sadaraka ginan ka ainihin sake zuciyanka ka kwantar da hankalinka ka koma ka bauta mini ka sauke haƙƙin da na ɗora maka zan cika zuciyanka da wadata akwai wanda fa yana da biliyan ɗari kafin shi kwanciyar hankali wani bai bacci ma sai ya sha magani ina fata an gane to sai ce idan ka rike addinin Allah ka rike Allah Allah sai sa maka wadatan zuci sai ce wa asudda faqaraka zan toshe talaucin da kake jin tsoro kuma talaucin naka zan toshe shi yace wa illa in ko ba haka ba taf'al mala'atu ya dai ka shugulan wa illa taf'al in baka aikata abin da nace ba zan cika zuciyanka da shagala da duniya wala masu da faƙarak sannan kuma na ainihin sanya talauci a idonka kullum kana jin tsoron talauci kullum hankalinka ba zai kwanta ba kuma ba abin da zaka samu sai abin da Allah kaddara maka a takaice wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljaddan komai ba sai dan ibada ya zanto duk abin da za ka yi ka yi nemiyar don Allah a cikin shi kowane irin abu kasuwanci ne makaranta ne aiki ne cin abinci ne bacci ne ziyara kome a yi shi don neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون Allah ya ce shin kuna tsammanin na halice ku ne kawai don wasa a ban ƙasa cewa ba za ku koma wurina ba na halice ku ne don ibada sannan za ku dawo wurina zan muku hisabi filla filla daki daki duk wanda ya aiki mai kyau ya ga mai kyau wanda ya akasin haka kuma ya ga abin da baya so Allah ya ce ma uridu minhum rizq inna Allah huwa razzaqu dhul quwwati matin Allah ya ce ma uridu minhum rizqin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljannan komai ba sai dan su bauta min in ji Allah subhanahu wa ta'ala sai ce inna Allah ko ma uridu minhum rizq bana nufin wani arziki daga wurin su Allah bai ce ku bashi komai ba wato mu ba za mu azurta Allah ba sai dai mu nemi arziki a wurin shi kuma ma uridu an yut'imun ban nemi ciyarwa daga wurin su mutane ba da na ce ku bauta min ba fa bautan kamar abinci bane a wurina da na ce ku yi sallah ku yi azumi ku yi kaza ku yi kaza ku bar kaza ba wai dan kun yi wannan ni zan amfana da abin bane ba ba wani source of income bane na Allah ina fata an gane ba shine hanyar samun kuɗin shiga na Allah ba dan ya tabbata a cikin hadisi annabi ya ce law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum da a ce duk mutanen duniya da na farko da na ƙarshe da aljanu duk su taru ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum a ce zuciyarsu akwai imani da takawa kamar irin na manzon Allah ta ce ma za da zalika min mulki shi'a ba abin da zan karu da shi a ce duk duniyar nan kowa musulmi ne irin abubakar a siddiqu ga imani Allah ce wannan ba zai kare ni da komai ba sai ce da a ce kuma duk duniya da mutane da aljanu za su taru su zamto kangararru kamar fir'auna ya ce ma na ƙasa zalika min mulki shay'an wannan ba zai rage komai a cikin mulki na ba ya ce illa kama yanqusul mikhyatu sai da irin abun da allura take ragewa idza udkhila al-bahra in aka shigar da ita cikin teku in kun taba ganin teku a dauki allura a saka a cire ta rage ko ruwa a cikin cokali ne ba abin da za ta rage balle ruwan teku a takaice ibadan da muke kar mu dauka Allah na karuwa da shi ne hakanan sabon da zaka yi ba abin da zai rage Allah da shi ina fata an gane wai ta wani ya je bara ya dawo wani kuturi ne aka ci a labari bai samu komai ba kuma ruwa ya mishi duka kaga matsala biyu kenan kuma kun san shi da zuciya ana cikin wannan ya dawo gida kuma ya ga katangan gidan shi ya rushe kaga matsala ta yi yawa da daddare ne sai aka yi walƙiya da tsawa ya ce hasko ni da kyau ya ce sallace daga yau na daina washi ya yi fushi to allah in ka daina sallan ma ba abin da zai same shi ya ɗauka hasko shi ake to a wurin allah ba abin da zai faru duk duniya ma a daina sallah duk duniya a daina ibada ba abin da zai rike allah inna allah huwa razzaqu dhul quwwatil matin ubangiji subhanahu wata'ala shine ar-razzaqu mai azurtawa dhul quwwa ma'abocin karfi almatin mai tsananin karfi wannan duk siffofin Allah ne lalle Allah huwar razzaku shi ke azurtawa shi yasa Allah ce faftagu inda Allah rizq wa abudu washkuru lahu ilaihi turja'un ku nemi arziki a wurin Allah ku bauta mishi ku gode mishi dan dukkan kurin shi za ku koma nan da shekara ɗari duk masallacin nan ba kowa shekara ɗari masu zuwa ina fata an gane wata ta ce fa ita tana nan nan da shekara ɗari duk masallacin nan ba mana duk an koma wurin Allah subhanahu wata'ala haka ne ko ba haka ba idan ka duba galibi a unguwanni a yanzu sai ka ga duk tsofaffi sun rasu sai ga yanzu an misali in na bada misali da kaina kama a unguwanmu a nan watakila ga hajiya a tana nan iyayenmu ne ni ina ga mutum ɗaya ne ya rage dattawan da mun taso mun a gabansu aka haife mu duk sun rasu yanzu yayi mu su ne manya a unguwa ina fata an gane duk an koma ga Allah to haka da ɗaya duk sai an ƙare gaba ɗaya ya zama ƴaƴan da aka haifa kuma su ne manya yanzu to idan ka san wannan babban abin da za ka yi shine ka rike Allah da ibada da istighfari salatin annabi tasbihi hailala ka zamo mai gaskiya mai rikon amana mai sada zumunci baka gaba da kowa ina fata an gane don duk tsiyan da a gama duk abin da za a yi karshen ta ko mutuwa za a yi Allah sa mu cika da imani Allah karba mana ibadunmu ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da sifofinka mafiya kamala Allah ka samu kyakkyawan ƙarshe Allah ka mana tsari da azabar wuta da azabar jahannama Allah ka bamu aljanna don rahamarka Allah ka samu gama da wannan duniya lafiya akwai masu neman addu'o'i wasu dangane da ainihin yaro ne ɗan shekara sha shida ya fita har yanzu bai dawo ba akwai wacce ta ce akwai yaron ta shi kuma ya sa wani abu a gaba shi ma yana bukatan addu'a wannan kuma ta ce mijinta yau wata hudu kenan ba a bashi albashi ba ta Allah sa dai ba tamfirin ba ne ba Allah ya kiyaye a so kuma masu ba da albashi su masu ji tsoron Allah in kana jin ababen da ke faruwa din babu daɗi kuɗin nan ba nasu bane ba na ubansu bane ba kuɗi ne na jama'a su ji tsoron Allah su ane sauke nauyin da Allah ya ɗora musu Allah ta'ala ya wannan yaro da ya fita Allah ya bayyana shi Allah ya dawo da shi cikin aminci duk waɗanda suke da bukata na alkhairi kuma Allah ya biya musu duk waɗanda suke da damuwa kowace iri Allah ya yi musu ya ubangiji muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau Allah duk wanda ke da damuwa Allah ka yaye mishi duk wanda ke cikin kunci Allah ka yaye mishi dukkan mu nan muna da bukatu na alkhairi Allah ka biya mana Allah ka cikan mu ka cikan iyayen mu da malaman mu Allahumma ahdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita wa qina wasrif 'anna sharra ma qadaita fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alayk إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت يا الله waɗanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka ƙara mana lafiya da imani da wadata Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين